الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايع كمنا سابن تقوليا لله ليساكن ولا من ولا لا تجمع dan ci gaba da karatun wannan littafi na bulugul mara muna cikin kitabus sala za mu tashi babu shurutus sala baban da zai bayani akan sharuɗan sallah in an ce ma'ana ashurut a luga yaren larabci shine jam'u shar jam'i ne na shar shi kuma an ce a shafu ana nufin al'alama alama ko saboda shi alama ne akan abin da aka shar'anta a kai kamar yadda ya zo daga cikin alamomin tashin kiyama Allah ce bukari ja a ashiratu ha ashiratu ana ana nufin alamatu amma a istilahin malamai na fito abin da ake nuni da shar ما يلزم من عدمه الأدم abin da ke lizumta rashin shi yana lizumtar da rashin abin da aka sharɗanta wannan sharaɗin a kan shi in an ce kaza sharaɗin abu kaza ne in aka rasa wannan sharaɗin to shi ma wancan abin da aka sharɗanta ba shi amma ba tilas ba ne don an samu sharaɗi kuma an samu sharaɗi abin da aka sharɗanta in kika ma alwala ko alwala sharadi ce ta da sallah in ba alwala kenan babu sallah amma ba sharadi ba ne in mutum na da alwala kuma yawa na mutum na yin alwala ya zama shi yawa to shi na ake ce ma sharadi da ka su sharuɗin sallah ana ne abinda sallah ke inganta ma'ana ingancin sallah yake tsayuwa a kansu sai da inda wani uzur shi ne aka yi da shi wata sallah da haka malamai sun haɗu a kan cewa sallah tana da sharuɗan da ba ta inganta sai da su Allah ba ta inganta sai da waɗannan sharuɗa inda ba uzuri ya kasance ba da aka sarrufar sallah su ba su daga ma'ana sallah a'a su suna wajaba ne kafin mi kafin sallah idan ba sa daga cikin mi cikin sallah a'a su kafin sallah ne suke wajiba ko sai dai niyya ita abin da ya shine a gwama ta da takbiratul ihram sannan so sharuɗan nan suna ma'ana zarcewa ne har ƙarshen sallah saboda haka suke suka rabu da rukunai waɗanda su kuma suna ƙarewa ne da sallah kaɗan-kaɗan da haka su sharuɗan nan kusan guda tara ne akwai al'islam musulunci zamanto wanda zai sallar na musulmi sharaɗi ne ya zaman tomi musulmi ne idan ba musulmi ba ne kaga sallar ba ta zama sharaɗi ba ta zama ko ya yi ta bata inganta sannan kuma akwai tamyiz ya zaman to mutum ya kai inda yake mayyazewa tsakanin abu mai kyau da mara kyau kenan ba karamin yaro wani wanda shi bai zama bai san inda ma kai shi ke mishi ciwo ba da kuma hankali ne zaman to mai hankali waɗanda sharuɗa ne waɗanda suke wajibi ne da dukkan ibada ta jiki sai dai aikin hajji da umara su waɗanda suna inganta da ƙaramin yaro ko da ko bai kai sunnin tamyiz ba an samu nawa kenan uku ko التمييز والعقل شرعي na gaba shine الوقت الوقت lokacin sallah saboda umar yana cewa sallah tana da lokaci allah bai karban sallah sai da wannan lokaci sannan tsarkakuwa daga najasa ga jiki ko tufa ko kuma wurin da za a yi sallah wannan sharaɗi ne na sallah suturce al'aura shi kuma suturce al'aura ya sha bamban ga masu sallah akwai suturar da mace take sallah da su saɓanin namiji ko kenan dole ne in mace za ta yi sallah ita tana da wani nata sutura na musamman ya zamanto tarihin jikinta gaba ɗaya kakaf sannan fuskanta alƙibla da kuma niyya wani su ne sharuɗa وعن علي بن وعن علي بن طلق دغ علي بن طلق رضي الله عنه قال الله يقرا مسر دايتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يجي ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza fasa idza fasa ahadukum fi salah idza fasa ahadukum fi salah idan ɗayan ku yayi iska a cikin sallah falyansarif ganin ya juya wal ya tawadda ya yi alwala wal yu'idu sala ya sake sallah wannan hadisi rawahu khamsa marwayata guda biyar suka rawaito shi wa sahahahu ibn hibban ibn hibban ya inganta shi hadisi ne hasan mawatar mu zai hadisin ne hasan ne akwai hadisin da yake ba shi ƙarfin gowa hadisin da imam muslim ya rawaito hadisin abu huraira wanda yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ne cewa idan wajada ahadukum fi batnihi shay'an in mutum ya ji wani abu ga cikin shi kamar karan ciki haka wani bai mutum na jin cikin shi na kara ba shi kala alaihi sai abin ya ɗan rikice masa har yana shawara a kharaja minhu amla shin ko iska ya fito gare shi ne koko sai manzo Allah ya ce to fala yakhrujanna min al-masjid kai ya fita daga masallaci idan kai ya yanke sallar sa hatta yasma sautan sai in ya ji karan iskan aw ya ji durihan ko kuma ya ji warin sa wa qad hasana al-hadith imam Tirmidhi imam Tirmidhi ya hasana hadisin ibn hibban da ibn sakan su kuma sun inganta hadisi shi yasa aka ce fasadin nan shine iska wanda babu sauti tare da shi shine ake ce ma fasa idan a takaice dai a hutowar iska daga bayan mutum yana warware alwala kuma sallah na lalace na baci sanadiyarsa kuma dukkan malamai sun haɗu akan haka na biyu mutumin da ya yi hadafi cikin sallah kenan ya yanke sallar ya ce a wallahi zo sake sallah don sallar ta ba shi sanadiyar wannan hadis sannan kuma yana haramta akan wanda ya hadasi a cikin sallah ya ci gaba da yin sallah ya ce ya cika ta kenan duk hadasin da yake hana a fara yin sallah da shi to haka yana hana azarce da yin sallah da shi saboda sallah ba alwala yi wa addinin Allah izgili ne kuma wasa ne da shari'o'in addini sannan dukkan najasa wacce take fitowa daga jikin mutum ta baya ko ta gaba suna warware alwala hukuncin ta kamar hukuncin fitar iska ne wannan hadisin kamar dai ya ci karo da hadisin da ya gabata hadisin aisha cewa wanda ma'ana misali a ce amai ya same shi ko haɓu ko maziyi a cikin sallar shi je juya ne ya yi alwallah ya zo ya gina sallarsa inda bai yi magana ko? shi yasa malamai suka ce babu cin karo babu wata fuska mai nuna cin karo saboda hadisin wannan babin shine ya yi inganta amma hadisin aisha malamai sun yi maganganu a kansa ko amma shi wannan hadisin hadisi ne wanda yake ingantacce a taƙaice dai abinda hadisin ke nuna mana cewa sharaɗi ne daga cikin sharuɗan sallah ya zama to mutum ya ɗarkaka daga hadasi ko in mutum na sallah kuma ya yi hadasi sawa'un fitarwa iska ko abin da ya kaba da wannan to sallar shi ta ɓaci wa na aisha ta radiyallahu anha daga aisha yadda Allah ta tabbata a gare ta annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce la yaqbalu Allahu salata ha'idin illa bi khimarin Allah bai karban sallar mace wacce ta kai al'ada sai dai da hima sai da lullubi da wafin kamsar tumara wata guda biyar suka rawaito shi illan nasa'i sai dai imamun nasa'i ko sai dai imamun nasa'i illan nasa'i sai dai imamun nasa'i wasu hahu ibn kuzaima ibn Khuzaima ya inganta wannan hadisi saboda haka hadisi ne wanda yake sahihi hadisi ne sahihi yana wannan hadisin na nuna cewa mace mai al'ada ba ta yin sallah kuma sallah ba ta inganta gare ta matukar tana da wannan al'ada tana cikin wannan al'ada abinda ake nihi da alha'id a nan ana nihin wacce ta balaga ta kai shekarun yin al'ada dan daga cikin alamomin da ake gane cewa mace ta balaga shine lokacin da ta fara ganin jinin al'ada ko ko ba wai ana nufi ga hadisin ba wadda ta balaga da al'ada kawai ta hanyar ganin al'ada abinda ake nufi dukkan wacce ta balaga ta kowace irin alama ce daga cikin alamomi na balaga kyamace shine ko ya zamanto tana ganin jinin al'ada ko kuma fitarwar mani gare ta ko kuma fitowar aka cewa gashin gaba a gare ta ko kuma ta kai shekara goma sha biyar ko abin da ya kama da haka amma nan kamar an yi magana ne da abin da yake banci mata shine al'ada yanin farawa kyamace gaba da ganin al'ada na daga cikin alamomi na balagarta ko da ko shekarunta ba su kai goma sha biyar ba kenan yarinya mace idan ta balaga hukunce-hukuncen shari'a gaba ɗaya sun hauta kenan don haka ya wajaba a kan mace da suturce jikinta a cikin sallarta da irin abin da take suturce jikinta tun daga kanta da wuyanta kenan ta sa mayafi wanda za ta riƙe wannan gaba ɗaya ba a so a ga wani abu a ba na bayyane a jikinta da haka suturar suturcewar al'aura a cikin sallah sharaɗi ne na ingancin sallah in aka yi sallah al'aura a bayyane to wannan sallar babu ta amma ita al'aura a cikin sallah ta saba ma'ana dangane da masu sallah ta hanyar jinsi ko kuma shekaru wanda bayani shi zai zo a nan menene daga ina ne zuwa ina ne al'aurar ya mace a cikin sallah haka shi ma ɗa namiji idan da kawai wannan hadisin abinda za mu fahimta a cikin shi cewa yarinyar da bata balaga ba sallar ta tana- ta inganta ko da bata rike kanta ba da wani mayafi ko wani diko saboda ita al'aura tana da sauƙi daga al'aura wadda take ba da hadisin na nuna mana kenan ba a karɓar sallan wacce bata rike kanta ba a cikin sallah ko sallar ta bata isu ba sannan bata inganta ba wa an jabir radiyallahu anhu daga kuma jabir yadda Allah ta tabbata a gare shi daga jabir yarda Allah ta tabbata a gare shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala lahu manzo Allah ya ce masa in kana thawbu wasi'an in tufafin naka yana da yalwa isasshe ne faltahif bihi kenan ka lullube da shi ma'ana ka rihe jikinka gaba ɗaya da shi wannan tufafin inda su a lokacin nan galibi mai ake cewa gare su zane ne gare su wanda za a- mutum ya ɗarma ga ga wanda sannan kuma ya rat- ya rato ga kafaɗinsa kenan manzo Allah ya ce mishi idan tufafin naka yana isa yana da yalwa kenan ka lulluɓa da shi ma'ana ka rihe jiki gaba ɗaya da shi shine ma'anan faltahif bihi ya'ani fi sala yana nihi a cikin sallah wali muslim a ruwayan muslim sai ce fa khalif baina tarafaihi ka dan sa- ka saba tsakanin bangarorin shi guda biyu kenan ka jeho ga wannan ka hada kuma nan ma ka jeho ga wannan ka hada wa in kana dayyiqan in kuma tufafin ba yalwatacce bane ba fattazir bihi to sai ka yi gyamto da shi ma'ana ya ɗar mazanin shi ya ɗar mazani daga cibiyarsa zuwa ƙasa ya rike ko mutabakul alayhi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi ولهما أرواي البخاري da مسلم من حديث أبي هريرة حديث أبو هريرة رضي الله عنه da Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce la yusalli ahadukum fi thawbi wahidi kada ɗayan ku ya salla a cikin tuha ɗaya laysa ala atiqihi minhu shay'un ba wani abu akan kafadarsa ko mutum ya sa wando kadai ya yi sallah da shi ba tare da ya aza wani abu bisa kafadarsa ba to waɗanga hadisai idan muka duba cewa in aka ce al'izar ana nihin tuhon da mutum zai rihe ƙasan shi ƙasan jikin shi daga cibiya zuwa ƙasa shi kuma arrida shi ne wanda mutum zai rihe saman shi bayan ya sa ma'ana tuhon da zai wando ko kuma zanen da zai ɗarma daga cibiya zuwa ƙasa da kuma abin nan wanda zai rata zai zai azo bisa kafaɗa shi zuwa abin nan wannan shi ake ce ma eh, izar shine wanda za a rike ƙasa rida wanda za a rike sama ko yana in tuhari yana da yalwa mai sallah shine ya rike sama da ƙasa kenan ya rike kafaɗunsa har zuwa ƙarƙashin guwansa saboda ya samu suturar da zai iya rike jikin shi gaba ɗaya in kuma tuwahin bai da yal- yalwa to ya ishe shi bai iya rike jikin shi gaba ɗaya to a nan yanzu sai ya rike ƙasan shi namiji daga cibiyarsa zuwa buwansa sai ya sanya wannan wannan tuwaye ko da ko kenan kafaɗinsa sun bayyana kuma an so mutum ya rihe waɗannan kafaɗin nasa a cikin sallah ga wanda ya samu sutura isasshiya ko yadda in kuma bai da sutura isasshiya kawai sai ya rihe cibiya zuwa goyi shi kenan hadisin yana nuni akan cewa musulmi ya ji tsoron Allah gwargwadon ikonsa cikin abin da yake iya yi na daga wajibban abubuwa to ya kokari ya tsaya ya yi su abin da kuma ya kasa bai iya wato wannan kuma laifi ya faɗi a kansa don Allah mai gafara ne mai jinkai yana wannan hadisi yana nuni akan wata ka'ida ta shari'a da suka cewa taqdimul ahammi fal ahammu yana a gabatar da abin da ya fi mahimmanci sannan mai bi mashi wajen mahimmanci ko baya da tuhayin da zai rihe jikin shi gaba daya kenan mai yahi mahimmanci shine ya rihe kasan shi ko saboda su abubuwan da suke na shari'a idan suka haɗu da juna ba a iya tsayuwa da su gaba daya sai a gabatar da abin da ya mahimmanci cikinsu shi yasa shekul islam yake cewa abin da ya shi ne mutum ya samu wando da riga ya yi ɗar maza ne da mayahi ko? imam nawawi yake cewa ba saɓani a cikin halaccin yin sallah cikin tuha guda sun haɗu akan cewa tuhahi guda biyu shine wando da riga shi ya fi sama ma ga namiji to malamai sun yi saɓani wajen abin da ya shahi mai ake cewa shar'ancin suturce da namiji cewa ya surtace abin nan kafaɗinsa a cikin sallah inda suka yi saɓani shin wajibi ne ko ba wajibi ba ne kamar irin su imamu ahmad a cikin abin da ya shahara a mazhabinsa cewa wajibi ne da namiji ya rihe kafaɗinsa a cikin salloli sallah ta farilla in ya kasance yana da iko akan haka sannan kuma ya zo a cikin al'insaf na cewa abin da ya inganta daga wannan mazhaba ta imam ahmad rihe waɗannan kafaɗin guda biyu sharaɗi ne a cikin ingancin sallah ta farilla wasu malamai suka ce rihe kafaɗan wannan kaman riko ne ga cikakken ƙawa da kuma kyakkyawan ladabi da jin kunya tsaka ma'ana gaban Allah kenan mutum ya rihe wannan kamar yayi wannan wasu malamai sun tahi ga cikinsu akwai malaman nan guda yakko irin su abu hanifa shafi imam malik cewa ba wajibi bane amma wajibi ne a rihe al'aura amma ka haɗu su ba su daga cikin al'aura kamar sauran ma'ana jikukkuna ne imam ahmad ya kawo dalili da hadisin da ya zo a cikin sayyul bukhari da musulun hadisin abu huraira cewa annabi ya ce la yusalli ahadukum fi sawbil wahidi laysa ala atiqihi minhu shay'un kada ɗayan ku yayi sallah cikin tufa ɗaya ba komai akan kafadas kafadin ma'ana kafadarsa amma jamhurin malamai sun ɗauki wannan hanin da ya zo a cikin wannan hadisin ba hani ba ne na haramci ko saboda ya tabbata annar sallallahu alaihi sallama ya yi sallah da tuha ɗaya wa an ummi salmata radiyallahu anha daga ummi salma yadda Allah ta tabbata a gare ta annaha sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama a tusallil mar'atu fi dir'in wa khimarin bi ghairi izarin shin mace na iya yin sallah a cikin doguwar riga da kuma khimar shine mayahi bi ghairi izarin ba tare da tadar mazane ba ma'ana ta sa doguwar riga kawai sai ta kawo hijabi ta aza ba zane karkashinta qala manzo Allah ce idza kana dir'u sabigan yughatti zuhura qadamaiha in dai rigar mai kabri ce kuma doguwa ce har ƙasa yughatti zuhura qadamaiha na rihe bayan diddigan ƙahonta kenan ya halitta ina rigar doguwa ce kuma mai kabri ce tana rihe diddigan ƙahonta sannan kuma ba sharar ce ba tana iya yi akrajahu abu dawud ya rawaito shi wa sahahal a'immatu waqfahu amma wasu malamai sun inganta cewa hadisi ne mawquf magana ce ta ummu salma ko a cikin shi akwai ummu muhammad bintu zaid wa hiya majhula aka ce ita majhula ce wa fil hadisi illatun ukhra kuma yana da wata illa shine ibnu dinar shine ma'ana ya kadetu da rawaito shi kuma shi mutum ne da'if wajen malamai masu haddan hadisi yana da rauni ko tana addir'u shine riga rigan mace wanda yake suturce jikinta tun daga kafaɗarta har diddigan ƙawarta khimari kuma wanda zai rihe kanta da kuma wuyanta idan mace ma'ana ta rihe diddigan ƙawanta guda biyu da riga mai kabri sannan kuma ta rihe kanta da wuyanta da khimar to tarihi al'aurata a cikin sallah sai ta yi sallah a kan amma kaga mafi yawan mata su ma ba haka suke kawai sai mace ta sa ma hijabi kawai kadai diddigan kawar ta a hili wannan kuskure ne a kula da kyau sa doguwar riga har ƙasa sannan a kawo himar a aza saboda in kun riba yanzu galibi mata an saka musu dumukan hijabai abinda suka ga dama ne suke duka har kuma malaman mu akwai kusa kure gare ku hijaban ku ba ba su kai ba irin na shari'a bane mafi yawa tunda a ka'ida kamata a ce mace ta sa hijabi ta sa doguwar riga har ƙasa sannan ta ka hijabi sama ta rihe jikinta amma sai mace malama ce amma sai ta sa hijabi kadai kuma duk ta kewaye ya mai da shi wannan kuskure ne tunda Allah cewa ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin ko su sa jalbab jalbab shine riga doguwa har ƙasa sannan cikin suratul nur sai ce wal yadrubna bi khumrihinna ala julubihinna bayan an sa doguwar riga har ƙasa sannan sai a kawo kuma katon hijabi wanda zai rike kai da wuya da abin nan mace gaba ɗaya har ma wata daga cikin sahabbai ta tabbaye manzan Allah to abinda za mu rika sha kasawa daidai mu yace daidai ta ka wannan yatsan zuwa wannan yatsan wanda mace jela wadda mace za ta rika sha kasa sai ta ce manzan Allah to ai in akwai guguwa ko iska in ya taso yana iya daga riga a ga diddigin diddigin kawa kawai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu abinda za a yi zira'i ka a huce zira'i kenan abinda mace za ta rika sha ƙasa tana ta da ƙura in tana ta iya zira'i shi yasa malamai suke cewa duk lokacin da mace ta biyo wurin da adda najasa da wannan jelar ta ta da take sha ƙasa in ta biyo wani wurin da bai da najasa to wannan najasar da ta kwaso baya wurin nan da ba ta da najasa ya tsarkake mata wannan najasa saboda an sauƙaƙa mata to amma yanzu kaga da lokacin da sunna da zahi-zahinta da gaske ake sosai in ka ga mata ma sha Allah amma yanzu ina yanzu kawai hijaban ma sun koma dan buje ake sanyawa da dan wasu ma hijabi ne kawai sai a sa wannan gaskiya a kula da irin waɗannan abubuwa suturar da Allah ne ya yanka ta daga sama kuma aka fara saboda mahimmanci abin daga gidan annabi babban gida eh? sannan kuma aka ce a ga matan mumine saboda yanzu mahiyar matan mazan ba su ɗumka hijab ba sun bar mu mata su kuma hijabin ma kawai ba a tambaya wani hijabi ne hijabi yana da sharuɗa ba kowane hijabi mace mace take ɗumka ta sa akwai hijabin da na cikin gida ne akwai hijabin da na waje ne duk hijabi mai ɗaukar ido ko ya sa ya jawo miki kallo haramun ne ki ɗumka ki sa saboda haka kenan akwai muhadara ma da muka yi akan wannan abin nan saboda haka a kula da kyau to me zai hana ya kasa inda imani ne matan sahabbai daidai su ne kan gaba ko kuma su ne ake koyi da su da haka a kula a sa dai tuhan da shari'a ta ce a sa yadda musulunci ya inka su da wasu dubaru dubaru ba su a huta ko kala ya ce idan ka hana jir'u sabika haka ne ko to hadisin kamar yadda suke cewa hadisi ne wanda yake yana da rauni kamar dangane da waɗannan illolin da aka faɗa ko to saboda haka sai suka ce wannan khimar ɗin shine za ta rihe kanta da wuyanta ke da in mace ta yi haka ta sa doguwar riga wacce ta rihe mata diddigan ƙafarta digadigan ƙahuwanta ta sa khimar wanda zai rihe mata kanta ya rihe wuyanta ko to ta yi sutura a cikin sallah sai ta yi sallah ko da ko misali babu zani ko wando ƙarƙashin wannan riga inda riga tana da kabri diddigan ƙafar mace guda biyu ko na daga cikin al'aurarta a cikin sallah don haka wajibi ne mace ki tabbatar da lokacin da za ki sallah diddigan ƙafarki baya wasu in diddige kawai kina waje to ki san da cewa kin bar al'aurarki a cikin sallah haka ne shi yasa suka ce kenan idan diddigan kawon mace guda biyu suka bayyana ko ɗayansu ya bayyana kuma tana da ikon ta ɓoye su suka ce to sallar ta bata inganta ba da yake malamai wasu sun yi saɓani akan haka huskar mace suka ce ba al'aura ba ce a cikin sallah in dai babu wasu in dai ba wasu mazaje a akwai ba waɗanda suke muharramanta kenan in babu wasu mazaje muharramanta ma'ana a gehenta a lokacin da take sallah kenan sai ta bar huskarta a fili ko tallata kuma ingantatta ce ibn abdulbar yake cewa malamai sun haɗu akan cewa mace tana da damin buɗe huskarta a cikin sallah ko wannan babu saɓani tsakaninsu suka ce sai dai in akwai wasu mazaje muharramanta amma tafinan hannayenta guda biyu jamhurin malamai sun ta yi akan cewa ba al'aura bane a cikin sallah ibn majid da kuma ta sheikh attaqiyuddin wasu sun ta yi akan cewa ma'ana diddigan ta ba al'aura bane ba ko amma abin da ba wannan ba duka al'aura ce amma a wajen sallah huskarta al'aura ce kamar sauran jikinta ko? to shi yasa wasu suke cewa niqab din nan shi ma kamar himar ne saboda yana rufe fuskar mace da sauransu wanda shi da ne dai a taɓaice kenan in muka duba kenan fayyace bayani akan abin da shi al'aura cikin sallah a cikin abin da shi shahara a mazhaba ta imam ahmad cewa al'auran namiji balagi da wanda ya kai shekara goma da yarinya wadda take matasiya wadda take sinil murahaka ma'ana abin da ke tsakanin eh, cibiya zuwa guwai wannan shine al'auran ɗa namiji da kuma yaro kamar ɗan shekara goma ko yarinya wadda ta tasa haka bata balaga ba ko shi kuma al'auran yaro daga shekara bakwai zuwa goma su ne wannan farjojin nasa guda biyu al'aurar mace balaga wadda take ya dukkan jikinta in ba fuskarta ba ko ita ba al'aura ba ce a cikin sallah ita fuskarta ba al'aura ba ce a cikin a cikin sallah ba wannan shine magana mafi rinjaye akan malamai kun ka sanya abin nan silence za ku abin nan وأن آمر بن ربيعة رضي الله عنه دق آمر بن ربيعة يدعى التبتع قريش قال يتي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم منكسا شتا ردى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مسلمة أتكن وندري ميدوه فأشكلت علينا القبلة سي القبلة تركي تيمنا فم إيا غاني إناني القبلة با فسلينا سي مكي سلا فلما طلعت الشمس درانا تقول idza nahnu sallaina ila ghairi alqibla sai ga mu ashe mun sallah inda ba alqibla ba fa nazala sai wannan aya ta sauka fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah ko duk inda kuka fuskanta to ma'ana nan ne huskar ubangiji take kenan wannan me yake nuna mana hadisin na nuna mana idan wajen alƙibla ya rikice mu wanda yake kan bulaguro sai ya yi sallah bayan ya yi sallah sai ya bayyana gare shi ai ya yi kuskure bai yi sallah wajen alƙibla ba sallah shi ta yi a cikin lokacin ne ya gano kuskuren ko kuma ba bayan lokaci ya fita sallah shi ta yi ba magana ya sake kenan huskanta alƙibla sharaɗi ne daga cikin sharuɗan sallah sallah ba ta inganta in ba da shi ba sallah ta farilla ko ta nafila tunda Allah ce fawalli waje haka shatra almasjid alharam wa yasu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra amma in mutum yayi iya kokarin ya gane inda alƙibla take musamman ma cikin duhun dare kamar yadda wannan ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan bayan ya gama sallah sai ya bayyana gare shi cewa ai bai inda alƙibla ba ya ce ya sake sallah sallah shi ta yi tunda kuskure ne ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا da malamai mai aka cewa malaman salaf sun tabbatar da cewa Allah yana da ma'ana huska ko kuma yana da wani waje haka wanda yake maɗaukaki wanda ya dace da girmansa kuma Allah na da huska wacce ta dace da zatinsa ko? ne kamata kwana subhanakallah walhamdika shirar la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi